الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد to kamar yadda muka alkawarta a littafin alkawa'idul fikihiyya da nususu shar'iyya na malam abdurrahman ibn nasir al-sa'idi rahimahullahu ta'ala to kusan mun karance su a biyat din kuma mun fassara ma'anoninsu zuwa hausa to kuma mun ce za mu ɗauki shi sharhin dai da malam yawa littafin mu kuma ci gaba da bibiyar ma'anonin waɗannan baitukan da misalansu mu ji irin karatun da waɗannan abiyat ainihin wato waɗanda gaba ɗayansu ko hamsin ba su kai ba suka kunsa to ban sani ba ko akwai wayanda sun yi himma sun haddace baiti talatin ne da tara ko arba'in da tara arba'in da tara to gaskiya akwai sanyi ne yau ina ganin bari wani satin muka ga ba sanyin sosai sai mu dan samu da babbar rigar na amma sanyin da ke guduwa bari mu karanta ba ta yassara ko bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah Allah ya ce godiya dukkan godiya ta tabbata ga Allah nahmaduhu muna gode masa wa nasta'inuhu muna neman taimakonsa wa na'udhu billahi muna neman tsarin Allah min shururi anfusina daga sharrin kawunan mu wa sayyiati a'malina da miyagun ayyukan mu man yahdillahu wanda Allah ya shiryar fala mudilla lahu ba mai batar da shi wa man yudlil wanda Allah ya batar fala hadiya lahu ba mai shiryar da shi وأشهد أن لا إله إلا الله إلى شيدا وباب وأنا أبن بوتا بس تنشنتا سي الله وحده شيك لا شريك له بيد أبو كنتاريا وأشهد إلى من شيدا وأن محمدا عبده ورسوله للي النبي محمد باوا الله دي من زنسني صلى الله عليه الله يهي صلاتي أغريش وعلى آله دي إيالانسا وصحبه دي صحبانسا وسلم تسليما كثيرا دكما سلم دا أمينشي ميوا amma ba'adu bayan haka fa inni wa ba'atu li wa li ikhwani manzumatan mustamilatan ala ummahati qawaidid din yace fa inni hakika ni wa ba'atu li na ajiye wa kaina wa li ikhwani ba ni kaɗai ba da yan uwana manzumatan wani waƙe mustamilatan wanda wannan waƙen ya kunshi ala ummahati qawaidid din wato makoma na ka'idoji da dokoki da hukunce-hukunce na addini wato kawa'id wato kamar wasu ka'idoji na addini to kuma a cikin wannan waken kamar mahimmai makomarsu ko da ba duka ba amma duk wayanda bai kawo ba suna kusan suna komawa cikin waɗanda ya kawo din su waɗannan wanda ya kawo su ne ummahat su ne makomar sauran kawa'iduddin din wahiya malai yake cewa wannan littafi ko wannan wake wa in kanar kalilatul alfaz ko da yake lafuzzan cikin littafin ko cikin waken lafuzza ne yan kaɗan ba su da yawa amma fahiya kasiratul ma'ani amma fa ma'anoninsu suna da tarin yawa liman ta'ammala ha ga wanda ya lura da abin da ke cikin su walakin na hata hataju ila ta'alikin sai dai duk da haka wayannan baitoci suna da bukatuwar a ɗan yi musu wani ɗan ta'aliki yuwabbihuha da zai fito da su fili wa ya kashifu ma'aniha ya dan bude maka ma'anoninsu wa amsilatiha da kuma misalansu tanabba alfadinu alama wara a zalika na san wayayye cikin ɗaliban ilimi zai faɗako da kuma lura da abin da zai biyo baya wa wada'tu alaiha hadha sharh wannan yasa na sa wato na ajiye wannan sharhi na wannan littafi al-latif wanda yake dan tattausa taysiran li fahmiha saboda sauƙaƙa wa ɗaliban ilimi fahimtar baitukan wannan littafi wa as'alullaha ina roƙon Allah an yanfa bihi wadi'ahu ya amfanar da mawallafin marubucin wannan littafi wa qari'ahu da mai karanta shi wa yaj'aluhu kuma ina roƙon Allah ya sanya wannan littafin khalisan liwajhihi ya sa liwajhiha sai ka gyara liwajhihi alkarim wato ina roƙon Allah ta'ala wannan daya alu alu bakin da ka gani wajhihi daya alif wannan alu din na alkarim din ne kaga sai kusan kuskuren bugu ne sai aka haɗe shi an gane ko yawa wannan alif ɗin da ke jikin ha'u ɗin to na alkarim ne in kuka duba alkarim ai ba alif din ko khalisan wato ya zama littafi ne da ikhlasi da tsarkakewa da wajen karim saboda neman fuska ko neman yardar Allah mai girma innahu raufur rahim lalle Allah madaukakin sarki mai tausayi ne kuma mai jin kai baiti na farko ma ne ce alhamdulillahi al-aliyyil arfaki wa jami'il ashiya'i wal mufarriqi godiya ta tabbata ga Allah al-aliyyi madaukaki al-arfaki mai tausayi wa jami'il ashiya ubangijin da ya tattara wasu abubuwan wal mufarriqi ya kuma rarraba wasu abubuwan amma alhamdu amma kalmar alhamdu fa huwa sana'u 'ala Allah kalma ce wadda ta kunshi yabo ga Allah bi sifati kamalihi da siffofinsa na kamala wa subugi ni'amihi da cikar ni'imominsa wa sa'ati judihi da fadin kyautarsa wa badi'i hikimatihi da kuma ƙayatacciyar hikimarsa li'annahu ta'ala kamilal asma domin ubangiji ta'ala kamilul asma'i mai cikakkun sunaye ne wa sifati mai cikakkun sufofi ne wal af'ali da cikakkun ayyuka laisa fi asma'i hismun mazmumun babu wani suna abin zargi a cikin sunayen Allah bal kulluha asma'un husna bal ma duk sunayen Allah kyawawa ne wala fi sifatihi sifatu naqasin haka cikin sufofinsa babu wata siffa ta, tawaya wa aibin ko aibi a cikin sufofinsa bal bari ma hiya sifatun kamila sufofi ne cikakku min jami'il wujuhi ta kowace fuska wa huwa ta'ala jamilul af'al kuma shi ubangiji ta'ala ayyukansa kyawawa ne li'anna af'alahu domin ayyukan Allah da'iratun suna kewayawa ne masu kewayawa ne bainal adli wal ihsan tsakanin adalci da kyautatawa wa huwa mahmudun ala hadha da haka ubangiji abun yabo ne abun agodewa ne akan haka wa ala hadha da kuma akan wancan wa ala hadha da kuma akan wannan falahu atammu hamdin da aka cikakkiyar godiya ta Allah cewa akmalahu mafi cika wallahu sai alhamdu an gama da kalmar alhamdu kenan sai lillah to kalmar lillah huwa al-ma'aluhu al-ma'bud shine al-ma'aluhu al-ma'bud wato abun bauta alladhi yastahiqu wanda ya cancanta an yu alliha wa yu'bada a bautata masa bi jami'i anwa'il ibada da dukkan nau'o'in ibada wala yushraku bihi shay'an kada a hada shi da komai li kamali hamdihi saboda cikar gode masa bai kamata ka hada shi da wani ba saboda ka nuna cikar godiya na irin ni'imomin da ya maka al-aliyu kalmar al-aliyu ay allazi lahu al-uluwu tammul mutlaq shine wanda yake da tsaukaka kuma tsaukakar cikakkiya marar iyaka shine al-mutlaq marar iyaka min jami'il wujuhi ta dukkan fuskoki uluwul zat wa uluwul qadr wa uluwul qahr daukaka ta zati daukaka ta, daraja da kuma daukaka ta qahariya wato rinjaye da kun karfi al-arfaqi sai kalmar al-arfaqi ai arrafiqu ai ma'anarsa mai tausayi fi af'alihi cikin ayyukansa fa af'aluhu kullu harifq ayyukan Allah in ka kalle su dukkanin su sauki ne sauƙaƙawa ne ala ghayatil masalihi amma fa duk da saukin nasu fa bisa makorar maslaha wal hikimata da hikima ba za ka samu akwai sakaci ko akwai rashin tsari ko rashin hikima a cikin su ba ko rashin maslaha wa qad azhara subhanahu li ibadihi lalle ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyanar wa bayansa min asari rifkihi wasu daga cikin alamomi da kuma gurabin tausasawarsa ba ya sadillu na biyi irin yadda za su yi hujja da shi ala kamali ko abin da za su kafa hujja da shi ala kamalihi akan cikar Allah maɗaukakin sarki wa kamali hikimati da kuma cikar hikimar Allah wa rifki da kuma cikar tausasawar Allah kama fi khalqi samawati wal ardi ka duba mana kamar yadda ya halittar sammai da ƙasa wa ma bainahuma da abin da ke tsakaninsu fi sittati ayyamin cikin kwana shida ma'a tare da cewa annahu shi ubangiji ta'ala qadirun mai cikakken iko ne ala an ya khaluqaha akan ya halicci samman da kasan da abin da ke tsakanin su fi lahazatin cikin sakan guda Allah zai iya haka walakin wa kadhalika khalqa khalquhul insan haka ka kalli halittar da yawa dan adam wal haywanat da dabbobi wan nabat da tsirrai alaktilafi anwa'ihi duk da mabambantan nau'o'insu ya khuluquha shay'an fa shay'an Allah ya halicce su kaɗan da kaɗan hatta tantayi har suka cike wa takamula suka cika ma a qudratihi tare da cewa fa yana da cikakken iko ala takamiliha akan ya kammala su fi lahazatin cikin sakan guda walakin nahu rafiqul hakim sai dai Allah ta'ala mai tausayi ne mai kuma hikima ne in yayi gaggawa to kila zai ce kaza ma yanzu ne yake so kai kaza amma yanda hikimar halittarsa take to haka hikimomin sa Allah madaukakin sarki suke zai iya yin abu lokaci guda shi yasa kai ma daga nan ka koyi yin abu daki daki daga kaza sai kai kaza kana so kai kaza nan da shekara mai zuwa sai kai kaza sai kai kaza sai kai kaza ba rana guda ba famin rifkihi wa hikimati yana daga cikin tausasawar Allah da hikimarsa ta ha daidaita wato daidaita halitta da kuma tahwil wato ta ha da kuma jujjuya ta fi hadhihi al-atwar a cikin waɗannan shekaru ko zamaninnika fala tanafa baina qudratihi wa hikimati babu cin karo tsakanin cikakken ikon Allah da kuma hikimarsa ba cin karo da Allah bai halicci sammai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu ba cikin dare guda ko a cikin sakan ɗaya tare da cewa yana da iko akwai hikima. Da haka babu cin karo tsakanin cikakken ikonsa da kuma cikakkiyar hikimarsa babu cin karo a nan. Akwai cikakken ikon da zai iya yi, sannan akwai hikima da ta sa bai yi ba. Kama annahu ya ƙadiru, kamar yadda Allah ta'ala yana da cikakken iko ala hidayatin dallina akan shiryar da batattu. walakin na hikimatahu sai dai hikimar Allah iktabat ibqa'ahum ita ta hukunta wanzar da su ala dalalihim akan batar su adalan minhu ta'ala kuma adalci ne daga Allah ta'ala adalci Allah zai zalunce su ba ya ga damar biye shiryar da kowa amma bai ga dama ba ya bar wasu akan bata akai karatu akai wa'azi duk akai amma suka ki dauka akwai hikima laisa zulman ba dan zalunci ba li'anna ya ba al'iman domin bayar da imani walhadi da shirya mahadu fadlihi tsantsar falalar Allah ce an gane ko mahadu fadlihi ba wai kana da dole bane sai ya baka imani dole sai ya baka shirya a falala ya maka da ya baka imani wancan kuma ba ba shi falala ya ma da ya shirye ka wancan kuma ya batar da shi falala ce mun gode maka Allah akan wannan falala fa idza mana'ahu ahadan dan haka idan ya hana wani lam yu'adda zaliman ba za a sa shi cikin azzalimai ba ce yayi zalunci ya ya halice mu ya ba wannan imani ko wancan wancan shi kuma ya hana shi imani ya ba wannan shiriya wancan kuma ya tabar da shi la siyama idza kana al mahallu ghayra qabil lin ni'am musamman ma idan bigira Allah ta'ala ya ga cewa bai dace ba da karbar wannan ni'imar sai ya hana wannan ni'imar a gurin sai ya ba da wannan ni'imar a inda ta dace. Fa kullu sifatin nan ma ya sa sila sai ku gyara. Fa kullu sifatin duk wata sifa min sifati ta'ala daga sifofin Allah ta'ala laha atharun fil khalq tana da tasiri a cikin halittarsa. Kowace sifa da kake kallo cikin sifofin Allah akwai tasirinta a cikin halittar Allah. Wal amr da kuma al'amarin Allah. fil khalqi wal amri cikin halitta da al'amari ko umarni wala yatanafa ba'daha ba'dan sashin ta baya cin karo da sashi wa man fahima hadha al asl al azim to duk wanda ya fahimci wannan tushe mai girma ya fahimci wannan asali babba in hallat anhu ishkalatun kathiratun to matsaloli masu yawa za su warware masa fi ma'arifata asma'illah cikin sanin sufofin sunayen Allah wa sifati da sufofinsa wa nazzala kullasmin min asma'ihi ta'ala kuma in ya tashi sai ga ya aje kowane suna na sunayen aya kowane suna daga cikin sunayen Allah ta'ala fi mahallihi la'iki bihi a gurin da ya dace da shi an gane ko yawa yanzu ka kayi wa Allah laifi ba za ka zo ka dinga yara za ku sukuni ba sai dai al-gafur ko ko al-gafaru kana cikin talauci kun kin koya kama ka kuma ka dinga zuwa kana cewa ya kawiyu ba ka ga baka ajiye sunayen Allah inda ya dace an gane ko yawwa sai ka dinga yaran za ku ko yawwa sai ka abun nan kana cikin rashin lafiya sai ka dinga kiran me ya shafi ko ya aku ko a ganin kana neman abun nan abun nan to haka sunayen Allah duk suna da hikima ba zuwa za ka yi kawai ka dinga kiran sunan Allah ga matsalar da kake da ita kuma ka kira sunan Allah a gurin da ba nan ya kamata ka sa wannan sunan ba da kowane suna cikin sunayen Allah akwai inda ya dace da shi to fahimtar wancan karatun shi zai sa bawa ya gane sunayen Allah da kuma inda ya dace ya dinga ajiye su wa qauli faɗi na da na ce wa jami'il ashiya'i wal mufarriqi ya'ani annahu ta'ala ina nufin ubangiji ta'ala jama'al ashiya'a ya tattara abubuwa fi shay'in cikin wani abu wa farraqaha ya kuma rarraba al'amura ya rarraba abubuwa fi shay'in akhar a wani a wani abun daban kama jama'a baina khalqi kaman yanda ya hada tsakanin halittarsa fi kaunihi khalaqahum cikin kasantuwar shine ya halicce su wa razaqahum shi ya azurta su amma wa farraka bainahum kuma sai ya raba tsakanin su fil ashkal wa suwar a wato ashkal yanayi da kuma sura wa tul wal qisar da tsawo da gajarta wa sawat wal bayad da baki da fari wal husn wal qubur da kyau da muni Allah sai ya wani mai tsawo wani kuma aka yi shi gajere wani aka yi shi baki wani fari wani kuma aka yi shi kyakkyawa wani kuma aka san haka wa gairu zalika da wannan haka min sifati na sukofi kullu hadha duk wannan sajirun an kamali qudrati wannan duk abu ne da yake samo asali daga cikar kudurar Allah ikonsa wa hikimati da hikimarsa wa wad'uhu ashiya'a da kuma yanda Allah yake ajiye abubuwa mawadi'aha a inda ya dace da su ko kuma a wuraren su Allah ikatu biha da ya dace da su wallahu a'lam Masha Allah.